بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من saduwa a wannan safiya mai albarka safiyan asabar yau muna ashirin ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha bakwai kenan ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da daura a cikin littafin العلاج بالرقى من الكتاب والسنة wannan shine ainihin wato majalisin mu na bakwai kenan a cikin jerin giyar wannan karatu da muke gabatarwa gabanin mu ci gaba da karatu akwai yan uwa da ba su da lafiya na farko dai akwai shi malam Suleiman a na'ibi masallacin kamfa yana fama da jinya muna fata yan uwa za su sha addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya yi mishi Allah ta'ala ya tashi kafadinsa bayan nan akwai mahaifiyata wacce ta ma tana yanzu haka tana kunce a gida tana ta fama da ciwon kafa muna fata yan uwa za halata za sun yanta a cikin addu'a da fata Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ta'ala ya tashi kafadinta ya sa kafara ne Allah madaukakin sarki mu kuma da muke da lafiya ya kare mu ya kuma sanya mu mu zamto masu amfana da ainihin wato a lafiyarsu sannan dukkanin marasa lafiya ma muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya baki daya za mu tashi malin yace athaniya matashiya ta biyu ilajul aini maganin kambun baka akan kira al'ainu da sunan idanu saboda galibi sai ido ya ga wannan abin ne sannan yake tasirantuwa a ina a zuciya daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana neman tsari daga gare shi akwai tsarin Allah tsarin neman tsarin Allah daga kambun baka kambun bakan nan nau'i nau'i ne ina nufin akwai mahassadi akwai kuma ne mai kambun baka sai malamai suka ce to me kambun bakan shi kansa kambun baka suka ce wani irin hassada ne da mugun nufi wanda yake tukuki daga cikin zuciyar bawa ya zama ya yi tasiri wajen cutar da wanda aka yi wa wannan hassada ne ina fata an gane wannan a wannan abin kamar da na faɗa mana jama'a ba a gane shi a ido galibi tunda abu ne wanda ke tasowa daga ina daga zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da Amir ibn Rabi'a ya ga sahabin manzon Allah Sahal ibn Hunayf yana wanka a jikin wata wani ainihin wato shinge haka yana ganin sa yana wanka sai ya ce kai wannan mutum ban taɓa ganin mai ke jiki irin wani ba nan take wanda aka faɗi magana akan sa kawai sai ya faɗi warwas kamar ka ce irin kamar farfadiya kaga mutum ya faɗi yana ta buge buge yana ta shure shure aka ɗauke shi aka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce a lima yaqtulu ba'dukum ba'da dan me sashin ku yake kokarin kashe sashi yace wane ne wanda ya ganshi aka ce a ai Salim ibn Hunay abin nan Amir ibn Rabi'a ne ya ganshi ta ku kirawo mun shi manzo Allah ya ce dan me sashi ku kike kashe sashi ce manzon Allah na fa ganshi ne kawai yana wanka jikin shi ya burge ni nace kai ban taba ganin jiki mai kyan wannan ba ce to ai wannan abin da ka faɗa kana da kaman baka ne me yasa lokacin da ka ganshi baka ce Allah kai wani Allah ya sa mu jikin nan nashi albarka ba shi Allah barakta me yasa baka ce Allah ya sanya albarka ba jama'a mun gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya je ya wanke gyautansa kamar ka ce rigansa da wando ko ya cire wandonsa ya je ya wanke ya je ya wanke aka kawo ruwan aka kwara ma shi sa ibn hunayf dan take sai ya tashi ina fata an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya masa addu'a to irin waɗannan abubuwan jama'a yana da matukar muhimmanci mu kula da shi shi yasa Allah ya koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ɗazu an sauka min da wata waɗan surori babu wani bawa da zai karanta su yana mai neman tsarin Allah daga wani sharri face Allah ya tsare shi shine ka yawaita karanta mene waɗannan kula'uzan kullum da safe kullum da yamma ka karanta manzon Allah da su ne Allah ya warkar da shi daga sihirin da Labid ibn al-A'sam yayi masa wani bai yahudi mun gane wannan jama'a shi yasa yazo qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa kaga duka neman tsarin Allah daga sharri kace ina neman tsarin Allah daga sharrin wayewan gari shine me al-falaq min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkanin abinda ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab ina neman tsarin Allah daga sharrin dare yayin da yayi duhu wa min sharri nafathati fil uqad ina neman tsarin Allah daga me sharrin mata masu tofi a cikin kulle-kulle ma'ana mata masu bibiyan matsafa ina neman tsarin Allah daga gare su wa min sharri hasidin idha hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada yayin da yayi hasada kenan in bai hasada ba matsala amma yayin da wannan hasadan ta tukuko a cikin zuciyar shi to akwai matsala an gane wannan akwai littafin at-tafsir al-qayyim wanda wani malami ya tattara fassarori da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi abin nan ibn al-qayyim ya tattara a cikin wannan littafi an gane wannan ko a cikin tafsirin da ya ma suratul falaqi da suratul nas yana daga cikin waɗanda gaskiya duk fassarar da zaka yi ma waɗannan surorin in ba koma zuwa ga waɗannan abubuwan da malam ibn al-qayyim ya rubuta ba to har yanzu akwai sauran na aka ba mun gane wannan ko don haka kafin mu shiga kai tsaye zan dan karanta mana yan wasu abubuwa daga cikin abin da malam ya ambata mana musamman mu fara kan maganan hasada mun san hasada da makyashi ne ko kai fatan me ni'imar da wani yake cikin ta dai me ta gushe ta lalace an gane wannan ko to shi ma kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya kasa ya kasa hasada zuwa kashi uku amma dai ba wannan ne mahallin bayanin mu ba an gane wannan ko fadin Allah ta'ala cewa mai sharri hasidin idha hasada yace alqur'ani da sunna sun yi nuni akan cewa lallai ran da ke cikin abin nan menene abin da ke kai komo a cikin zuciyar mai hasada yu'dil mahsud yana cutar da wanda aka yi wa hasada din an gane wannan ko yawwa sai ce فنفس حاسده فنفس حاسده شر متصل بالمحسود wannan tukudin hasadan da ke fitowa daga cikin zuciyar mai hasada yana haɗe ne tare da wanda aka yi wa hasada ne ma'ana zai ta fatan gushe wannan abin da gare shi min nafsihi wa ainihi abin yana fitowa daga ransa ma'ana zuciyarsa da kuma mene da idanunsa ganin wannan abin ya ji bakin ciki ya ji damuwa sai abin ya lalace nan kake an gani wa illam yughrihi bi yadihi wa la lisanihi ko da bai cutar da wanda ake so a cutar din ba ta hanyar harshen sa ko ta hanyar yin amfani da hannunsa wajen ya rushe wannan abin ko ya ruguje ko wani abu makamancin wannan fa inna Allah ta'ala qala domin Allah madaukaki cewa yayi wa min sharri hasidin idha hasada da kuma sharrin ma'abocin hasada yayin da ya hasada an gane sai ce fa haqqaqa sharru minhu inda suduril hasad sai ya zama sharrin yana fitowa ne daga zuciyar shi yayin da yayi wannan hasada din an gane wannan wal qur'anu laysa fihi lafzatun muhmala qur'ani ko babu wani abin da Allah zai faɗa a ce wannan abin kawai ƙari ne ba shi da wata ba shi da wata ma'ana ta musamman an gane wannan ko sai malam sai malam ibnu qayyim yace wa ma'lumun sanannen abu ne أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد shi mahasadi ba a kiran shi wane mahasadi ne sai idan yana wa mutane mene hasada ina fata an gane wannan kabbaribi wa shatimi kamar ka ce wane madoki ne ma'ana mai yawan duka ne wane mai yawan zagi ne a ce ashatim wal qatil a ce wane mai yawan fada ne ko mai yawan kisa ne mun gane wannan ko yawwa to shine malin ke cewa walakin qad yakuna ar-rajul fi tab'ihi wa huwa ghafil 'an al-mahsud sai dai mutum a karan kansa zai iya zama a ɗabi'arsa shi yana gafala ga barin wanda ma yake mahasala din lahi an bai ma damu da shi ba fa idza khatara ala dhikrihi wa qalbihi amma duk lokacin da aka ambaci wannan mutumin ma'ana kuna abin da ma nake nufi ta yi ka kuna rayuwar ku ne da wani yanzu da kike rayuwar na masallaci wani bai taba ganin wani ba wani bai taba ganin wani ba su bai ma damu da shi ba amma daga lokacin da aka ambace shi cewa kai ai wani ai ya ci na daya a gasan da aka zo aka yi na kwallon kafa ko kwallon kafa ce a garin nan ai club din su wani ne suka ci ai wani ma shine aka ba lambar girma shine best player best player kuma to daga lokacin sai ya ji wannan tukukin hasarin yayi ne ya taso mishi a hakan ana zaune ba bai ji wani labari game da ni'imar da wani ya samu ba ko wani abu bai da matsala an gane wannan amma ana yana samun labari kuma sai wannan abin ya zamto ya fata kuyi in ba'atha narul hasad min qalbihi ilayhi sai wannan wutar hasadan ta fara tukuki ta fara ruruwa ta fara fitowa daga bakin wanda yake mai hasadan daga zuciyar mai hasadan har abin ya zo ga bakinsa ko wani bakamancin wannan وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه sai waɗannan kaman ka ce sai waɗannan bullet ɗin ko waɗannan kibiyoyin da ke fitowa daga cikin zuciyar ma'abocin hasadan su fito su nufi wanda aka yi wa hasada ɗin an gane fa ya ta'azzal mahsudu bi mujarrad zalika wannan zafin da mai hasada kawai ya ji sai ya cutar da wanda aka yi wa hasada ɗin shi yasa wannan aka zo aka faɗa mai ci to a yi dai mu gani ina faruwa ko Allah ya ji kan malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ce lokacin da ya fara tafsiri a Borno haka ke zuwa wannan ne za ta zo ta mana tafsiri a nan ce to ba za ta dawo shekara mai zuwa ba ba za ta kara dawowa ba ce gashi mun dawo mun ƙara dawowa mun ƙara dawowa yace suna ta bakin kuma gashi nan abin ya ƙare Allah kuma ya yi al'amarinsa. Ina fata an gane, ko mu ma a nan unguwar wannan karatun an ce ba za a ƙara yin shi ba. An ce wannan masallacin ma ba zai gini ba, kuma gashi an gina ana ta karatun kuma. So in ka nemi tsarin Allah daga ma'abocin hassada idan hassadan ta fito daga gare shi kenan. Sai Allah ya kare ka, sai Allah ya tsare ka, yayin da ka yadda kawai Allah ya kare ka, ka samu kamalu tawakkul ala Allah. cikan dogaro ga Allah babu wani cutan ma'abocin cuta da cutar da kai yanzu kun gane da hasala ke tasowa ina son mana wannan bayani ne jama'a saboda nan gaba ko da an ce maka wa min sharri hasidin idza hasada ka gane ya hasada take kuma daga ina take tasowa ya kamata a yi wannan bayanin ko ba kawai ai bayanin saboda kai ma idan kana da ita zaka gane to duk lokacin da ka je wani mutum ya samu ta ni'ima sai ka ji baka ji daɗi ba to kana da hasada kai mahasadi ne kowane ne kuwa ko makiyinka ne kaji ya samu wani alkhairi kaji a kash an gane wannan ai to kana da hasada ka roki Allah ya yi maka cutan hasada ina fata an gane wannan hatta yana daga hasada kaji an ce wani ya samu kaza ka cika ina ma da wani ne ya samu ba shi ba shi ma hasada ce ko ka ji ina ne ma in sami irin nasa kai tsaye wani abin duniya ka ga wani ya wuce a wata mota mai kyau ka ce din Allah ya himka ka wannan ma hasada ce hasada ce na a wannan fatan ba na kirki ba ne mutumin da baya dubu ɗari na shi ya kalli motar miliyan biyar ce Allah ya kai mu kaka kuma bai da wani tsoro wuri a tare shi kai ka san wannan hasada ne ina fata an gane yanzu misali cikin mu nan waɗanda Allah ya wa arziki da wani da wani a masallaci ne idan ya ga wata mota ta wuce ta miliyan biyu in ya ce kai Allah ya kai mu kaka sai mu ce sai mu ce amin ya ma kawai wannan ustazin kawai za ce ya ga wata mota ta miliyan ya ce Allah kai mu kaka yi wace kaka an gane wannan ai eh domin ibn rajab alhambali jama'a har sai da ya bayanin cewa ita kanta hasada a kashe-kashen da ya mata akwai ma kokarin in abin duniya ne ka nemi Allah ya baka nemi ka sami irin abin da wani ya samu saboda ya samu kai baka samu wannan abin hasada ne sai dai bai kai na farkon ba wanda za ka yi fatan wani ya samu to ina ma ta gushe ina ma ta ɓare jama'a mun gane wannan alhassadil mahmud guda ɗaya ne kawai shi ne wanda manzon Allah ya faɗa ya ce babu kishi kuma ake kiran wannan kishi ba hasada ba manzon ce la hasada illa fitnatayn mutumin da Allah ta'ala ya bashi alqur'ani ya ba shi ilimi yana karantar da mutane wannan addini yana faɗakar da su suna amfana sai kai fatan kai ma Allah ya sa ka zama irinsa ko ƴaƴanka su zama malami irinsa ko wani abu kaga wannan abu ne mai kyau in ji manzon Allah da mutumin da Allah ya ba shi dukiya fa huwa ala halakatihi yana yawan kashe wannan dukiyar yana taimakon mutane ya taimaka ma marayu ya taimaka wa zawarawa ya taimaka wa talakawa bayi su dinga amfani da wannan dukiyar tashi manzo Allah ce shi ma wannan ba za a ce yayi hasada mare kyau ba shi ma fatan irin aikin da wani fa yake da dukiyar shi ma yake so ya dinga yi ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace da haka jama'a kun ji sai malam yace fa in lam yasta'id billahi wa yatahassanu bi idan mutum bai dinga neman tsarin Allah ba yana neman kariyarsa da shinge ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات متى يذنت بايا أذكار باب وسأدو إليك يوني والتوجه إلى الله دوكما يوم بسكن تد كنس زواج الله والإقبال عليه دميد الأمر سقبال زواج الله بحيث يدفع عنه من شره تيد زي تنقل وكنس شر سا بمقدار توجهه وإقباله على الله da gwargwadon yadda ya fuskantar da kansa ya maida al'amuransa zuwa ga Allah wa illa in ba haka ba na lahu sharrul hasidi wa labud babu shakka sai sharrin mahasadi ya same ka in ya zama baka addu'a jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya ji kan malam ibn qayyim an gane wannan ko malam yace wa qad taqaddama fa qawluhu ta'ala idha hasada bayanun لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل Allah ya ambaci cewa idza hasada ne ma'ana idan wannan aikin hasadan nashi ya riga ya taso to wannan aikin nashi yana haifar da cuta da kuma abin da hasada ke sawa shine mala yace wa qad taqaddama fi hadith abi sa'id sahih ya tabbata ya gabata a wannan hadithin na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda ingantacce ruqyatu jibrila annabi jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ruqa addu'a da malaika jibril yazo yau manzo Allah jama'a kun ji malaika Allah ya aiko yau manzo Allah ruqya to waye kai da ba za a yi maka ba wani girman kai ne kamar shi a zo ana karanta mishi Qur'ani haba haba haba ana samu wani zai mamaki cewa na faɗi wannan magana haka ne wani shi bai tilawan Qur'anin ko bai karantawa wani ya goma ce fa ya mutu akan ai masa ruqya ya warki akwai irinsu da yawa a cikin mutane kuma musulmi Allah ya kare mu wa fiha a cikin addu'ar ba mun karanta a baya ba bismillahi arqika ko da sunan Allah nake maka tawaida wal min kulli shay'in yu'dhika daga dukkanin wani abu da zai cutar da kai min sharri wa min sharri kulli nafsin da kuma sharrin kowace rai aw ainin hasidin ko kuma kambun baka na mahasadi Allahu yashfika Allah ya warkar da kai yace kaga anan akwai neman tsari daga sharrin mene mai kambun baka ko mahasadi jama'a ina fata an gane wannan sai malam yace wa ma'lumun sanannen abu ne anna ainahu la tu'athir bi mujarradiha kadai mutun ya zama ya kalli abu da idanunsa kadai ba shine mai tasirin ba an gane in domin kuwa law nazara ilayhi nazara lahin sahin anhu kama yanzuru ila al-ardi wal jabal wa ghayrihi lam yu'athir fihi shay'a inda a ce mai hasadan mai kambun bakan bai kalli wannan abin da hasada ba ya kalle shi ne kawai kallo irin yadda kake kallon abu ka kalli dutse ka kalli bishiya ka kalli ainihin ƙasa ya ce da wannan abin bai tasiri a wajen wanda za a yi wa mene wannan kamun bakan ba Allah ya sa mun gane jama'a mun gane karatun yawwa amma me wa inna ma nazara ilaihi nazara man qad takayyafat nafsuhu al-khabithatu wa tasamat ya mai kallo ne irin kallon da wannan muguwar zuciyar tashi ta hasada ta yi tukuki ta ɗebo wannan bala'in zafi da guba na hasadan ta watso wannan bawan Allah shi yasa ma yi muni tasiri a kansa an gane wannan ko wahtaddat wa fasarat nafsan ghadabiyatan khabifatan hasidatan أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه ما ليجي هكا ونن أبن كي سوكا da sifansa abin nan da sai ya zamto idan wannan abin ya yi tukuki ya taso daga zuciyarsa wadda take cike da fushi wannan zuciyar mummuna mai tsananin hasada haka take yin tasiri da irin wannan mugun kallo da ya yi hawaye gari wannan idan nashi da kallon abin da ya gani ya yi tasiri ainihin wato zuciya wanda ake wa wannan hasadan ko ransa ko wani abu nashi an gane da gwargwadon yanayin rauninsa da gwargwadon yanayin kuma ƙarfinsa an gane wannan ko wa quwwati nafsil hasid to kun ga wannan kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wannan abin gaskiya ne kuma yana yin mene yana yin tasiri yana yin tasiri ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sa dace bayan wannan bin nisba akan wannan ibn al-qayyim ya buɗe wani fasali har ila yau yake cewa wal ayin wal hasid yashtarikan fi shay da mai hasada da mai kambun baka suna yin tarayya akan wani abu wa yaftariqani fi shay'in amma kuma suna rabuwa akan wani abu فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه kowanne cikin guda biyun nan zuciyar shi tana me tana suranta masa wani abu wanda yake son aiwatarwa wa tatawajjahu nahwa man yuridu azabu kuma yana fuskantar da wannan hasada tashi zuwa ga wanda yake so ya cutar da shi haka ne ko ba haka bane haka ne to fal'ain shi mai kambun baka tatakayyafu nafsahu inda muqabalati almuayyan wa muayyanati nan take yana ganin wanda yake wa wannan hasadan yana yin hasadan nan take wannan abin zai kama wanda aka yi wa wannan kambun baka an gani kuma kenan shi ya fi mahasarin mene hadari ya fi shi hadari wal hasid shi ko mahasari yahsul lahu dhalika inda ghaibati almahsud galibi idan wanda za a yi wa hasadan ne baya nan a wajen sai ya ji hasada da takaicin abin ya kama shi mun gane wannan ko wa hudurihi aidan haka nan ko da ma yana wurin zai dan kalle shi da dan yi hasada to mafi karancin abin da zai faru da kai idan kai wa dan uwanka hasada jama'a menene shine gaba ɗaya aikin ladanka zai kare a yafa a banza a ofi hasada ne sai ta cinye duk aikin ladanka sallah azumi zakka salati biyayya ga iyaye istighfari wallahi sai ta cinye kakaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal hasad ka shedin ku da yin hasada kyashi fa innal hasada domin ita hasada ta'khudul hasanat tana cinye kyawawan ayyuka kama ta'kulun narul hadaba irin yadda wuta ke cin kirare yadda wuta ke cinye kirare jama'a haka hasada ke cinye kyawawan ayyukanka wai ashe akwai musiba akwai bala'i shi yasa kullun ka dinga neman tsarin Allah daga sharrin hasada da mahasada kai kanka ka newa kanka tsarin Allah ya Allah ka tsare ni da yin hasada ka rinka yi kanka wannan addu'ar domin wallahi in baka yi za a wayi gari ka je ranar alkiyama baka da nan komai abin da yasa mahasadi zai yi wahala a wayi gari a rana a ce bai hasada ba saboda duk inda ka waiga a rayuwarka sai ka ga wani wanda Allah ya mawata ni'ima ko babu sai ka ga wanda ya fika ko babu sai dai ka kulle kanka daki baka fita nan ma zaka ji a rediyo ko a waya an gane wannan jama'a so wannan musiba ce ba karin bala'i bane a wayi gari a ce mutum yana da wannan jama'a mun gane wannan shi yasa kafiran garin makka sun so su shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mene da kambun baka su tsira mai ido a kura mai ido shi yasa da yawa lokaci kalla da kyau akwai macen da in ta zo wucewa gaban maza sai ta faɗi sai ko ka tana harɗewa kamar za ta faɗi me yasa akwai mai kambun baka a cikin su akwai mai kambun baka ne a cikin su wanda in dai ya kalle ta da wani abu a ransa sai wannan abin yayi tasiri nan take a tare da ita ina fata an gane wannan wani kawai a mashin zai ga wata wuce shi kai ya ce ina ma ta faɗi a mashin ɗin nan wallahi yana rufe baki ana wuce sai ga kaza za mu ke yanzu da ta wuce fa ina cewa wannan matan kar a zo kuma ta je ta hatsari mashin kaga kuma kaga ya sauya amma abin da ransa zai tuku iya faɗa kenan kuma yana faɗa nan take wannan abin zai faru shi yasa dole ne mutum ya yawaita yin addu'a ya yawaita neman tsarin Allah daga sharrin hasada jama'a ina fata an gane wannan yawwa Allah ta'ala ya samu dace manzon Allah ya yi bayani cewa al'ainu haqqun kan mun baka gaskiya ne kan baka menene gaskiya ne yace walau falau kana shay'un yasbiqu al-qada'a la sabaqathu al-ain inda akwai wani abin da zai riga kaddaran da Allah yayi aukuwa da kan mun baka ne saboda saboda tsabaragen bala'in kaifin da yake da shi a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal aina la tadkhuru ar-rajulu al-qabra wal jamaru al-qidra lalle kambun baka yana shigar da mutum kabari yakan shigar da raƙumi tukunya abinda ake nufi yana sababin sanadiyar mutuwar mutum kai tsaye kamar yankan wuka wani cewa ina ma ya hatsari a mutu ya mutu nan take wallahi zai hatsari ya mutu la tadkhulu ar-rajul al-qabra wal jamal al-qidra tana shigar da raqumi cikin tukunya yana ganin raqumin kawai ya ji kai ina ma wannan raqumin ya kasa shikenan daga ya kama ya ce to a zo a yanka shikenan a yanka a ji a sashi tukunya a dafe shi kaga wanda yake talaka ne kila wannan raƙumin shine ƙarfinsa ya je gona ya yo lodi daga gari kaza ya kai gari kaza a biya shi ya samu ya mishi noma ya ɗora mishi garma ya ja a gona da duk ya rasa wannan abin ni'ima ta bushe saboda muguntan mai kaman baka ina fata an gano wannan jama'a so abin yana da matukar wato hadari kwarai da gaske jama'a dole sai mu yi takatsantsan dalilin ne yasa an tsawaita bayani kenan akai saboda mu san shi mu sanya yake kuma mu rika neman tsarin Allah daga sharrinsa Allah ta'ala ya samu dashi na'am kambun baka daban maita daban maita tsafi ne kambun baka kuma shi wani abu ne wanda Allah halitta ce Allah ta'ala yake a jikin dan adam na mugunta da kyashi an gane wannan maita kuma tsafi ne gamayya ce tsakanin aljannu da mutane mutane duk maye duk maye yana bauta aljannu ne ba Allah yake bauta ba kun gane karatun eh duk maye aljani yake bauta saboda sai an samu wani abu da yake ma aljani shi yana ɗaukan wani mutum ne sai ce na baka jinin wannan ka sha ki to kai ma sai a sha da kai na'am eh suna amfani aljani ko eh to aji ɗaya ne duk maye matsafi ne shi yasa ma zaka ga aljani suna wanke musu ido idan ya kalle ganin sai ya ci ka wani ka ci biredi ka ci kaza ka ci kaza kuma haka yake saboda mene yana ganin ka tsarara ne kamar suke da ɗinka yake gani to tarayya ce tsakanin aljannu da suwane mutane wajen a aiwatar da wani aiki na mugunta da kisa ga ainihin wato mutane ba wani abin da ya wuce wannan eh saboda haka duk ma yi haka ne akwai matar da ta zo ne mata rukuya kakanta ce mayyar sai ta kama matan jikanta ta tura shedanin ni na zo ina rukuya sai ce a wannan kaza kaza ne ai ga abin da ke faruwa cewa mu aljanu ne shedanu ne mu an turo mu ne mu zo mu cinye namanta sun zo waje na kusan cikin watan around february ya ce ai tun ranar christmas muka so mu cinye ta amma allah ya ba mu iko saboda tana addu'a tana yawan karatun alkur'ani mai girma lokaci da mana hana ta amma har an sa mata date din mutuwa har an zo wannan ya aje gatari shi a ciki wannan ya aje wukan shi a bayanta ta ce dama bayan yana mata musibar ciwo da ruƙuya ta yi ruƙuya wannan ya zo wannan ya zo kusan su biyar ne a jikinta saboda haka kowanne ya zo aka mishi rukuya ya ji ƙunan wutan alƙur'ani sai ya ce ya kwashe makamansa ya yi gaba akwai ta ƙarshe da ta zo ma ta ce ita tana kano ne ta kama hanyar zuwa ofis sai ta ji na kira ta sai ta zo shi ai kakar ce mai ya ce kuma ta turo mu cewa mu cinye ta to nan dai Allah ya taimake mu suka ainihin wato sha wahala suka bar jikinta tun daga wannan ranar ta warke har yau so akwai kuma waɗanda kwana-kwanan da musu irin wannan ruƙuyar mutum ne zaka gina magana a jikin a jikin mutum ɗan uwan shi ta hanyar aljanu kurwan shi take shigowa jikin mutum zai ce shine wani ai shi maye ne shine ya kama wani shine ma ya cinye wani da shi da wani da wani akwai kanwar da ta kama yatta za ta cinye ta yatta wanda suke uba ɗaya kai akwai masu uwa ɗaya uba ɗaya ma ta kama yadda za su yi ta da aka zo ta ce ai abin ne da kunya na ce wanda kunya ta ƙi yin bayani ni ko na ta karata ka dinga mata karatu malam sai ta fasa kwan ta ce ai ita ce wance da ita da wani ne da wani da wani akwai wanda ma shi tela ne yana zuwa gidan matan shi ke mata ɗinki ya kama matan ina fata an gane wannan shi da kansa yi bayani da ya ji wahala ba kuma shaidani ba ne a'a shi mutum ɗin ne a jikin wancan saboda tsafi in ba haka ba yadda za a yi kurwan shi ta iya shiga jikin wani ba tare da aikin shaidanu ba na fata mun gane wannan jama'a so shi mai ta daban kan mun baka daban na yi wani tafsirin saboda mutane su gane shi kan mun baka ba tsafi ba ne halitta ne shi kuma wancan tsafi ne shi mai ta shi yasa ma saye shi ake yi mutane da yawa suna ta zuwa suna sayowa to ka gani sai abubuwan suna da yawa jama'a gashi nan za ka gansa a cikin musulmai saboda ka duk wani maye za ka same shi arne ne ko da yana sallah ko da yana arne ne shi saboda yana bauta aljanu ne shaidanu shi ko Allah ai baya da hada shi da wani ko haka ne ko baka bane manzo Allah ya ce man amila amalan إن جاء لك حديث القدسي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه wanda duk ya aikata wani aiki sai ya zamto yana bauta min kuma yana bauta wa wani ma tare da ni Allah sai ci na ci girma na kyale shi da wancan da ya haɗa da shi din shi zai ba shi ladan aikin shi Allah ta'ala ya tsare mu kuma abin yana da hadari kwarai da gaske sai an tashi an fadakar da mutane kuma an yi musu ainihin wato wa'azi sosai da ya kamata Allah ka tsare mu Na'am? ka fasa yanzu ko kana kana kana ka bakanka kai Allah ya ji kan sa'i wa alaikum salam a kwari da gaske kwarai da gaske wannan gaskiya ne gaskiya ne ai dole ne sai ka samu akwai wani abu jama'a ya isa da Allah ya isa ya isa akwai wani akwai wasu waɗanda zaka ga cewa dole ne sai an samu wani abu na bauta da suke wannan shirya ne ko dai a ce daidai sallah azhar a lokacin ta sai dai ka hada da la'asar ko kuma ya zama gaba ɗaya da yin sallar asubahi ita kaɗai ce ba su yi dinga yi amma dai sauran ya yi ba damuwa imana to ai abin da yasa ba sa yin la'asar saboda ita la'asar duk wanda bai yi ta ba da ganganci duk aikin da ya ruje ya lalace in ji manzon Allah man taraka salatal asri faqad habita amalu duk wanda ya ba sallar la'asar da ganganci ta wuce shi to duk aikin shi ya lalace kakkaf ranka ta kaf ba shi da hasana ko ɗaya a wurin Allah a ranar kiyama na ƙware da gaske duka aikin shi kakkaf manzo Allah ya ce ba ta kairin cewa amalihi yau habitu amaluhu aikinsa ne ibn qayyim a cikin littafinsa as-sala ya tsawaita magana akan wannan da bayani akai idlaqi manzo Allah ya a sake manzo Allah ya bar zancen ba magana aikin rana Oho dai ai Allah baya kama dan adam da abin da bai sani ba an gane wannan musamman yan kasuwa a kasuwar ma yan koli ina fata gane Allah ya zama dace jama'a abin yana da matukar abin nan gaskiya tsakani ga Allah Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a mu sani cewa tsakani ga Allah harkan nan ta kambun baka yana da matukar ainihin wato cutarwa ga mutane da kuma kai kanka mahasadin saboda ka jama'a fa iyyakum wa iyyakum wal hasad ko kuwa yawwa sannan jama'a in ka san kana da kambun baka ya za a magance wannan matsalar ibn al-qayyim a littafin zalil ma'ad ya yi wannan bayani duk abin da ya zo wajenka kana ganin abu ka ce Allah ya sa albarka kana ganin abin ka ce Allah ya sa albarka kan ka yadda kan ka fara wani tunani a kai kai maza ka sa albarka kuma ka yawaita faɗin kalmar la haula wa la quwwata illa billah ko gona ka je ko wani abu ya baka sha'awa kana kallon ka ce masha Allah la quwwata illa billah ma sha Allahu la quwwata illa billah kamar zamu zo mu karanta a wannan karatun insha Allah ta'ala an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya ainihin wato sa mu dace ga formula guda ɗaya kuma da ma ka'ida jama'a ihfazillah magana ta kare ko ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka eh ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye nan ba maganan kai ka kiyaye Allah ta hanyar ba shi kariya a ana maganin ka ciyayi Allah ma'ana ka tsare dokokinsa ka tsare abin da ya umarce ka da ka yi yi na yi bari na bari ya hafazuka in kai haka shi ma sai kare ka an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace mu bar wannan rancen haka wanda in muka ce za mu ci gaba da yi zai ɗauki mu tsawon lokaci karatu na da yawa ilajul aini ilajul isabati bil aini aqsam yadda ake magance shafar kambun baka ga wanda ya samu matsalar kambun baka ana yin shi ne ta hanyoyi da yawa al qism al awwal kashi na farko qabla al isaba kafin kambun bakan ya same ka ya za ka yi wajen neman tsarin Allah daga gare shi wa huwa anwa shi ma nau'o'i ne al awwal na farko at tahassunu neman kariya da tsaro wa tahsinu man yakhafu alaihi bil azkar da kuma tsare kanka daga wanda kake jin tsoron yana da kabun baka ta hanyar yin azkar zikirin safe da marici wadda'awat da yawan addu'o'i watta'awuzatil mashru'a da dukkanin addu'o'in neman tsari wanda aka shar'anta kama fil qismi al-awwal min ilaj sihr kama yadda yazo a kashin farko na ainihin wato ilaju as-sihr yadda ake magance matsalan tsafi الثانية نبي يدعو من يخشى أو يخاف الإصابة بعينه إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه أو غير ذلك مما يعجبه بالبركة wanda yake da kammun bakan ko yake yi kansa tsoro cewa duk abin da yawa baki sai abin ya kama an gane shine yad'u man yakhsha aw yakhafu al-isabata bi ainihi zai ma wanda yake jin tsoron kada kammun bakan sai ya shafe shi idza ra'a min nafsihi idan yaga wani abu game da shi karan kansa yadda sharrin kamun baka yake jama'a hatta wanda yake da kamun baka yana iya wa kansa wallahi yana kansa kamun baka in yaga wani abu game da kanshi ya burge shi sai ya kanshi hasada sai kuma abin ya faru da shi shi kansa yana cutar da kansa kwarai da gaske shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi ke cewa la tad'u ala anfusikum kada ku yi wa kanka muguwar addu'a ana yi ku ba yi wala ala auladikum kada ku yi wa ƴaƴanku muguwar addu'a wala ala amwalikum kada ku yi wa dukiyarku muguwar addu'a ce ga wannan shegen tarakto matsiyaciya duk ta sani a gaba lalatacciya kawai ga wannan tarjo Allah wajaranta ai daga wannan ranar bai lalazi sai Allah ya hana ka sai da ita ta ta gana ma azaba yau an ji an sai wannan fatin an sa babban ce ya barki in babban mota ce ita ma haka ne an gane jarrabawa bayan jarrabawa in mashin din hawanka ne kai mishi bugun baki shi ma haka ya dafa ci Allah Allah ya wata an gane to idan ya ga wani abu game da shi a karan kansa min nafsi ga kansa au malihi ko dukiyarsa au waladihi ko ɗansa au akhihi ko wani ɗan uwansa au ghairi zalika ko wani waɗannan mimma yu'jibuhu irin abin da ya zama ya burge shi ya ƙayatar da shi bil baraka ai yad'u bil baraka an gane ya roki Allah ya ce Allah ya sa ma wannan abin albarka fayaqulu sai ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ya ce kai haka Allah ya so Allah ya sa babu wani tsimi babu karfi sai ga Allah shi kadai Allahumma barik alai Allah ka sa albarka ma'ana haka zaka ci an gane kenan ko ka sani ko baka sani ba ko kana da kamun baka ko baka da shi maganin ka magance matsalan nan ko baka san kana da shi ba duk abin da kaga dan uwanka ya samu ka ce mishi menene أها اللهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك عليه شجنا كاشا من قالوا أن to irin addu'an da kai masa cewa Allah ya sa albarka kai ma mala'iku ne za su maka su ce kai ma wani kai ma Allah ya maka albarka Allah ya sa maka albarka tsakaninka da Allah da bakinka da na mala'iku nawa ya fi tsarki magana ta gari ashe wanda ya mugunta kansa yawa haka wanda ya alkhairi kansa yawa haka ne tayyib لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبب فدن النبي صلى الله عليه وسلم cewa idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu idan waninku yaga wani abu da ya burge shi gaba da wani dan uwansa falyad'u lahu bil baraka ta yi roƙa masa albarka ya ce Allah ya sa albarka Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa albarka ina fata an gane yawwa wannan kenan jama'a to sannan jama'a a wuce na uku mu je sitru mahasini man yakhafu alaihi al'ain boye boye asirin wanda ake jiwa tsoron kada a yi masa hassada kada a yi masa kamun baka ɗanka ne yana da kokari a makaranta suka ji kana ba mutane labari kai ai wani akwai kokari ai zaka kuri ne ai akwai kokarin ai shi yake na ɗaya kullum to bilalabi daga wani ya ji haushin wannan abin daga wannan ranar sai kwakwalwa ya ta dode sai kama rashin lafiya a je nan asibitin sai an ɗaga sai an kwantar ko da ya samu lafiya ga ya zama wani ɗan gwala-gwala duk da haka wani tsiya da yawo wani da gaske wani ne ya mishi kammun baka to ba komai kake bayyanawa game da rayuwarka ba malamai suka ce kada ka dinga bai mutane labari game da abubuwa guda uku kada ka yawaita faɗa musu yawan shekarunka kada ka dinga faɗa mutane yawan kuɗinka da abin da ka mallaka na kadara sannan kada ka riƙa baiwa mutane labarin adadin yawan iliminka da abin da Allah ya maka baiwan shi da ilimi in kana haka nan da nan zaka taɓa ƙasa masu hasada kuma za su yi maka yawan hasada to ka kiyaye abubuwan nan guda uku wannan na baku ne kyauta ina ba ta gane wannan i a za ka fahimta ce wani abin da zai faru yadda kake nan a raye za ka kai gashi duk ka haifi fara ka yi kaza ka yi kaza ga wani kuma sa'anka ne amma kuma tangaran yake so da ya faɗi adadin yawan shekaru daga kai duk da shekarun mu dai amma ji da na tsufa ne shi ya fi da jin daɗi wannan abin sai ya sa ya maka hasada daga lokacin in ba sa abu sai wani ciwo ya kama ka da baka da hanji su ce ai wani ai ran nan ya je asibiti daga rabuwarsu daga daga rabuwarsu da wani yana shiga gida ya fara shi lafiya to wanda shi ma mai kan maka ne mai sai zai ce ta gaishe shi wani sannu Allah ya baka lafiya Allah ya sauke nan ko ba zai warken ba dan ya riga ya dasa mishi wannan ne kambun baka shi yasa dalilin da yasa ba a san faɗi yawan shekaru eh eh kalubale masu yin bahdi eh shi ai yau ya ƙara shekara ɗaya akan rayuwarsa madadin ya rubuta shekara ɗaya kuma in ka bibi shekara ɗaya za ga ba abin da yi a shekarar ɗaya na ka masa lissafin salolin da yi gaba ɗaya bai sallan awa uku ba wallahi wani a shekara baya yin sallan awa uku cikakkiya cur a shekara baya yin sallan awa uku sai dai minti biyu tsir tsir tsir tsir tsir tsir kwam kwam kwam kwam yayi ya buga ya wuce yasa da ya zo masallaci liman ya dan ya dan tsawaita an dan karanta koda wal fajr ne sai ka ji gaba daya ya ya yi lakwab ayu Allah bayana ayu Allah da wannan da zo masallaci ne liman ya cika ja ce ai wannan sura da karanta yake wallahi tallahi ka asani ai bana jure matsayuwa ne amma zai je kasuwa yana zirga zirga na tsawon awa biyar yana neman kuɗi ko a jikinsa yana faruwa ko yi faruwa Allah ya fi mana sannan jama'a ku ji musamman iyaye mata akwai matar da aka kai ɗanta wajen wani malami ba shi da lafiya irin karayen kan nan wuyan yaro ga ya karye a ga lagwai nan an kwanta lagwai nan haka yana shan nonon mahaifiyar shi kawai sai dan cije ta ta ce kai wannan dan mazan yaro kai da ma nake son yaye ka zaka cije ni wannan abin ta faɗa ɗan mintoci kaɗan kawai suka kan yaro ya kare tun daga ranar yare da shan nono ya hargitse aje nan magani aje can magani an rasa yadda za a yi ana zuwa da wani malamin suna sai tambaye ta kin je gidan biki ne wasu sun ga yaran nan sun mishi wani wani ya mishi wani baki kwanci ce a kin yi kaza ne kin yi kaza ne amma tsakanin ke kace a ta iya tunawa ran nan ta ji tana bashi nono ya cije ta ga yadda abin da ce ce ke kika kashe danki ce kan maka kike da shi kin shafa danki da shi da haka je ki alola ki ɗauki rigarki ko fatarin ki wanke ana zuwa aka karanta addu'o'in nan da muka karanta a baya ana karantawa ana kuza ma yaron na ruwan sai ga shi ya dawo hayyacinsa nan take warki ya kama nono ya ci gaba da sha saboda haka da yawa daga cikin yara suke zama yan iska ke zama ƙauraye su fitini mutane kamar kamar kwaɗi an gane wannan irin wanda ke zama alaƙaƙai ba mutane wallahi galibin su kan baka ke samun su shi yasa in ka san Allah ya wa ƴaƴanka sura mai kyau abin sha'awa ne ga kowa ka yawaita musu addu'a ka yawaita nema musu tsarin Allah daga sharrin shaidanu ka yawaita nema musu magani su dinga ɗan sha suna yin wanka ko da ba su sani ba in in ba haka ba wallahi ka dinga fadawa cikin masifa kenan ka ji duk yawancin yaran da za ka suna fama da matsaloli irin na abin in ka kalli ya ka wanda kyakkyawan yaro haka amma me ya same shi kamun baka ne ko haihuwa aka yi maka ba kowa ake kira ya zo barka ba in an zo barka to a tofe yaron nan fa ya a tofe dan wata tana zuwa ta ga yaron nan an haife shi ga lafiya gashi gudan kato masha Allah tabarakallah wanda ce oh ji wannan yaro kai wannan yaro da kyau yake a'a ji dan matan biri ji kaza din shi kaman kaza nan take su ciwo ya kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina karanta muku hadisi a jiya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharu man yamutu fi ummati ba'da qada'i Allah wa qadrihi bil aib mafi yawan masu mutuwa a cikin al'ummata bayan ƙaddaran Allah da hukuncin da Allah ya yanke na iyaka adadin kwanakin da mutum zai a duniya kan bun baka ke kashe mafi yawancin mutum al'ummata kan bun baka jama'a abin tsoro ne kwarai da gaske da haka sai an yi takarantar Allah ta'ala ya samu dashi da haka jama'a kun ji hanyoyin da malam ya bamu wajen yadda za mu magance ainihin wato waɗannan ainihin wato matsaloli Allah ta'ala ya samu dace alqasmu thani kashi na biyu ba'da al-isabati bil aini bayan kambun bakan ya sami mutum to ya zai a magance matsalar wancan mun ji kafin ya faru yanzu kuma ya faru an ga alamomi wa huwa anwa shi ma nau'o'i ne al'ula na farko idza urifa al-ainu idan an gane mai kambun bakan da ya masa kambun bakan umira an yi tawadda sai a sashi ya alula thumma yaghtasilu minhu almusab bil ayn sai a sa wanda aka yi wa kambun bakan sai ya wanka da wannan ruwan alulan da wancan mai kambun bakan yayi zai warke da izinin Allah mun gane mun gane wannan wannan maganan tana cikin sunan Abi Dawud kuma imam albani ya inganta ta cikin silsilatu sahiha an gano wannan jama'a na biyu al-ikthar min qira'ati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn yawan karanta qul huwallahu ahad da qula'udhan nan guda biyu falaqi da nasi fatihatul kitab da yawan karanta fatiha wa ayatul kursi da karanta ayatul kursi wa khawatimi suratul baqarah da kuma cikan ainihin ma'ana ayoyin ƙarshe na bakara shine amanar rasulu har zuwa fansurna alal qaumi alkafirin wal ad'iyat al mashru'a fi ruqya da kuma addu'o'in da aka shar'anta a cikin ruqya wanda mun karanta a baya ma'an nafathi tare da yin tofi a ciki wa mashi mawdi'il alami bil yadi da kuma shafan wurin da ke ciwo da hannu al yumna hannun dama كما في النوع الثاني من علاج السحر في فقر باء كما يدي يزو أسكن آه لمبا تبا لمبا تجا أسكن علاج السحر التي ما قلت مثلا السحر من رقم تندق لمبا تقيا من رقم الأول إلى الحاء واحد واحد عشر فهو إحدى عشر أن قالوا أنه يوا إنك قوما بايرا جاد سنة التعوذات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة أعيذك بكلمات الله التامة لا يجاوزون بر ولا فاجر بسم الله يرقيك والله يشفيك هزوك أشي أن قالوا أن يوا كرنت وأن ينا سا مر لا فيها يورك يبروا أكرنت أتوفى أي مسا وانكارشي كما يشاء sai dai mun ce in an karanta ayoyin alkur'ani kada a je a yi wanka da shi a wurin mai a wurin da ke da najasa kamar bayi ko wani wuri sai a nemi wani wurin da ba bayi bane ba komai ba a yi wankan da shi ruwan ya kwaranye a wannan wuri jama'a mun gane wannan thalithan sai na uku ya qara'u fi ma'in ma'an nafathi zai karanta a cikin ruwa tare da yin tofi thumma yashrabu minhu sannan ya sha daga wannan abin da aka yi yashrabu minhu marihu sai mari lafiya ya sha daga wannan abin da ainihin wato a aka abin nan aka tofa ne wa yasubbu alaihi albaqi bayan ya sha sai kuma a watsa mishi a kuza mishi ragowar ruwan ibn al-qayyim ma cewa yake yi in za a zuba masa ruwan za a sace shi an gani ba kawai a ce a to tsaya gyara gyara gyara sai a ɗibi ana fara haka a'a farko ana cikin kaman za a masa wankan ya yi sanyi wankan za a yi amma ka saci mutum kaɗan zuma mashi ruwa me zai faru to wannan zabarin da zai yi abin zai shiga cikin jikin shi nan da na cikin tasiri sai tasiri izinin Allah sai ga ya warke har annan ma ibn al-qayyim ke cewa a cikin zadul ma'ad yace wannan maganin da muke bai wa mutane asibiti ba su da shi sai ka je kai ta wahala duk wani bincike ya nuna kaza da kaza duk ƙarya ne ba lafiyar da za a samu jama'a sai an ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za a samu waraka jama'a mun gane wannan aw yaqra'u fi zaitin wa yuddahinu bi ko a karanta me a karanta a cikin wani mai man zaitun ne man habba ne man tafarnuwa ne an gane wannan man kanumfari ne duk wani mai da ke da tasiri wajen warkar da cuta in so samu ne a haɗa duka uku an gani ko a haɗa guda biyar ɗin nan suna da muhimmanci man kusul hindi man mene kusul hindi man harmal man habba man tafarnuwa man zaitun guda biyar ɗin nan in an so kuma za a yi haɗa zaitul ashara a haɗa wasu mayuka guda goma a cike biyar da biyar su zama goma da izinin Allah duk yadda mutum ya kai ga wannan matsala din da izinin Allah Allah zai yaye shi kai ba wannan ba mayukan nan in so samu ne ka haɗa shi zama kana shi a gidanka wani lokaci ka ɗauke shi a matsayin man shafa ka shafa a jikinka na farko zai gyara maka fata na biyu zai maka zai magance maka matsalan kamuwa da matsalar sihiri ko sammu ko kambu maka ina fata an gane wannan so da ka yadda kake tsururi wajen a ci a sha dole ka rika tsururin kuma yadda ka kare lafiyarka musamman a cikin wannan al'ummar tamu da ake cewa sai ka tashi tsaye to wannan shine tashi tsayen ai ku gane wannan ai wannan shine asalin tashi tsaye duk wanda ya ce maka a ta sai ka tashi tsaye ka ci a tsaye niki ga ma littafin ilaji bin rufa a tare da ni ana wata gane wannan na'am ina ruwanka da ƙanshi ka gida eh kai ma dai akwai alamun abin nan ne gida musa eh irin sa tare ko eh ba saja ka kokolo ba ta kai ba saboda ba aure Allah ya aurar da ku ka san tunanin mai aure ma daban ne ba eh ka ji duk masu aure ba wanda ya magana anan amma diyar yaran nan gasar suna ta duk tunanin nasu irin nashi zuwa sun yi tarayya Allah ya aure mana da ku Allah ya baku arziki mai albarka a samu a fita daga wannan kangi amma dai kuna cikin wani hali kuna cikin wutan duniya eh haka haka masana suka ce suka ce mare mata dan wutan duniya ne a duniya aka ce maka waye dan wuta ka ce wanda ba shi da mata sai ta magana ta gari وإذا كانت القراءة في ماء زمزم idan wannan karatun da za a yi a sha a yi wanka an yi shi ne a cikin ruwan zamzam kana akmala to wannan ya fi cika in tayassara idan an sami damar yin haka aw ma'is sama'i ko a nemi ruwan sama jama'un gane wannan yawwa الرابعة نقول لا بأس أن تكتب للمريض آيات من القرآن باب ليفي زائي ربطاوى مري لا فيها وسآيوين القرآن ثم تغسل سننسي أوانكي ويش ويشربها سننسي يشاء an gane wannan ibn qayyim ya faɗi wannan magana a cikin zadul ma'ad da ko fatawa ta ibn taymiya rahimahullahu ta'ala an gane wa min zalika daga cikin abin da za a rubuta jama'a ba irin wannan hatiman za a rubuta ko alankar kawas ba me za a rubuta shine bambancin jama'a suratul min zalika al-fatiha akan al-fatiha ma'ana a rubuta ta wa ayatul kursi da ayatul kursi والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة دآيوي بين كرشن سورة البقرة وقل هو الله أحد دقل هو الله أحد والمعوذتان دفلك دناسي وأدعية الرقية hadda a wannan addu'o'in na ruqya za a rubuta su kama fi nau'i thani min al-ilaji من من علاج السحر فقرة باء وجاء من رقم الأولى إلى الحادية عشر هكذا وأن شاء الدوئن علاج السحر من قبائل أيون ذا رمتاسو da addu'o'in da ayoyin alƙur'anin gaba ɗaya sai a wanke a sha a yi wanka jama'a gane wannan dama jiya na gaya muku cewa ya halatta ana iya yin sha ana iya rubuta da yawan magabata sun yi fatawa kan wannan an gane wannan amma na ce mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai kuma ya mutu a kai shine me shine ainihin wato fi an gane shi mu cewa a wanke a sha ijtihadi ne na wasu daga cikin malamai suke halattawa karkarin shi halatta ba za ka ce ai sunna bane a'a dan abin da ya zama sunna shine abin da annabi yayi abin da ko annabi bai yi ba amma ko bai ce kada a yi ba misali ana ganin halacci ne sai a ce wannan abin ya halatta a yi abin da kaji malamai sun ce ya halatta ba a ce an so ba musahabi ma sunna ne ai ko eh yawwa shi yasa ma malam ya ce maka la ba'asa ku ji magana shi la ba'asa babu laifi kenan wanne yafi wanne yafi na tofi wanda ya fara kawo a farko kun ga tofi ya fara kawo mana sai ne sai kawo wannan a matsayin me second option to babu laifi masu cewa muna cewa ka a sha rubutu masu mana ƙarya gashi kun ji mun faɗa gashi ya zo cikin karatu wani sabon karatu mu shi yasa duk lokacin da aka yi karatu jama'a mukan faɗa mutane gaskiya shi lamarin addini karatu ne in baka yi baka yi shiru ran da aka zo karatu ko za a faɗa an gane wannan Allah ka shiryar da mu القسم الثالث كشي نأكل عمد الأسباب التي تدفع عين الحاسد وهي على النحو الآتي شيني كيوان أيكن دذي زما دليل الذي تنكو ديمك أينهن كبن بك من حسدا أنغاني معنى يا ذاك سامكاريا تهنيم وس أيوكا سيمارن يشي وهي على على النحو الآتي توغاسك مرحكا الأولى لفرقو الاستعاذة بالله من شره in ka san mutum yana da kamun baka ka rika neman tsarin Allah daga sharrinsa athani na biyu taqwallahi jin tsoron Allah wa hifzuhu da kuma kiyayewansa da kuma kiyaye dokokinsa inda amrihi wa nahyihi cikin umarnin Allah da mene halinsa subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya ce ihfaz manzo Allah ya ihfazillaha yahfazuka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka hadisin Imam Tirmidhi الثالثة نأكو الصبر على الحاسد كي هقولي دو وند يمك حسدا كي هقولي أنقان وأنن أي إيه والعفو عنه دكما يابي مشي فلا يقاتله كك يدك فلا دشي ولا يشكوه كم ما كجيك كي كارن سوى جواني شكا وانينا من حسدا تعليش كوي ولا يحدث نفسه بأذاه كما كدك قدر تعلن كتشوى والله سينا ما قالوا واني bayan mun hasada ba wallahi sai na magani shi ai da ni yake yi ka kai haka an gane kada ka sanya wani abu nan su sai kai ma sai ka cutar da shi a ranka ka kai haka الرابعة نهدو التوكل على الله دوغرو ga Allah faman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa khamisan sai na biyar la yakhafu alhasida ya daina jin tsoron mai hasada ka ji tsoronsa wala yamlau qalbahu bil fikri fihi kada ka shagaltar da kwalwarka wajen yawan yin tunani ga wannan mai yin hasada wa hadha min anfa'il adwiya ya daga cikin magani mafi kyau kai watsi da shi kawai kai shakulatan bangaro da shi mun gane wannan eh yana cikin magani mafi amfani na matsalan kabun baka da kuma hasada الثامنة الثالثة نشدة اوكي mun karanta wannan ko asabi'a sin a asaisa na shida al-iqbalu ala Allah shine ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala wal ikhlasu lah da kuma tsarkake addini ga Allah kada ka ji girman kowa a ranka sai Allah shi kadai wa talabu mardatihi subhana da kuma neman yardan Allah wanda tsarki ya tabbatar masa asabi'a na bakwai at-taubatu min adh-dhunubi ka tuba daga zanubai li'annaha tusallitu 'ala al-insani a'da'a domin zunubi yana sa Allah ya daura makiyanka akan ka wallahi ku jama'a yawan sabo yana sa Allah ya daura makiyanka akan ka kai kai kai ka fita daga sharrin su ba za ka iya ba saboda kana sabawa Allah amma in dai ka ji ka'idan in tasbiru wa tattaqu in kuka yi haƙuri kuka tsare dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a la yadhirkum kaiduhum shay'a wannan makircin nasa ba zai cutar da ku komai ba Allah ta'ala ya sa mu dace wa ma asabakum min musibatin Allah ya ce babu wata musiba da za ta same ku fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannayenku suka aikata ne duk wata musiba every calamity falls on you you need to know that it's your fault laifinka ne zunubinka ne saboda haka in kalamiti in wata musiba ta auku sai ka koma zuwa ga Allah ka tuba ma Allah jama'a mun gane wannan wa ya'fu an kathir kai Allah ma fa yana yafa mafi yawa eh inda Allah zai kawo mu da laifukan ma ai ba za ga mutum ko ɗaya ba anan da yanzu ya share mu Allah ka gafarta mana الثامنة نتقص الصدقة يوم صدقة wal ihsanu ma amkana da kuma yawan yin hasafi jama'a yawan kyautatawa gwargwadon iko eh kuna cikin abin nan da wani wani zo da Allah ya yi zo dama ji an dan abin nan ga wani alayin ce bane kana Allah saka da alheri da din da yi zo sai ya zage ka ran nan zuwa zage ka sai ce kai ai wani ba fahimce shi bane Allah ba fahimce shi bane ai da muna ganin kaman abin nan amma wallahi shi mutum kirki ca ko dai ka ji ana ta ce a ba ana ba amma dai kawai dai ka san in ka san gaskiya kawai ka bi ka san na da girman kai ba ka safaye ka miƙa wuya a karan fari ba na fata an gane wannan eh sai kuma an dawo da shi ake kare ka in kana son ma ya wuce wannan yadda ake wannan halin kaɗan a wani wata masara mudu biyar ka aika da shi gida da wata ɗan ɗari biyar ka ci wannan a ce fanya eh to shi magana kuma ta ƙare maganan hasada maganan waye waye duk ta kawo an gane wannan eh a magana mai magana mai kuka ake ba shinkafa ba shinkafa yanzu sai dan gata shinkafa 700 da wani abu to 800 malam ai ka san an shiga wani hali ko kuwa ana magana masara ce wacce kai ma din kana shi wani halin to ka daure ka diba ka kai ai sai godiya ko yawwa Allah ya sa mu dace ita ma masarar gata nan ta fara zuwa kuma da kaifi ta zo ka wannan al'amari malam Allah ya sa mu tuba ba za a daina wannan tsadan ba jama'a sai mun daina toye mudu na'am takin mako to ka gani ba a manoma sun ciwo ya kama ai kware da gaske kuma har da masu takin su ma sun ji a jika ba ba kuma su saya ba Allah ya sa mu dace wal ihsanu idha menene ma amkana da yin kyautatawa jama'a gurbanin iko fa inna zalika fa inna lidhalika ta'thiran ajiba domin wannan yana da wani tasiri mai ban mamaki fi daf'il bala wajen tunkuɗe bala'i wal aini da kabun baka wa sharril hasidi da kuma sharrin mai hasada تاسعا نترى إطفاء نار الحاسد كشي وتر حسدا يسجن زوجير متن كاغاني كاي da kake da hasadan kai kokari duk lokacin da kai ta yunkuro ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kashe wannan wutan hasadan kai maza ka ce Allah ya sa albarka wal baghi da duk wani mugu ko duk wani mugunta da mugu ka kashe wutan hasadan da ke cikin ransa wal mu'dhi da mai cutar da mutane bil ihsani ilaihi ta hanyar me kyautata masa duk mutumin da ke maka hasada duk hasadan shi to in kana bashi zai rage masa amma dai suka ce baya warkar da hasada mai hasada kyauta kadai baya warkar da cutan hasada jama'a wani ma kana bashi yana ƙara hasada iye yanzu har ya kai matakin ma ya kyautar kaza tabbiya musamman mata bayan Allah Allah ya shirye mu baki da fa kullama zdada laka adan duk lokacin da mahasadi yake ƙara cutar da kai wa sharran da tun kudo sharri yana don ya same ka wa baghyan da cutanka wa hasadan yana ƙara maka ƙyashi izdatta ilaihi ihsana kai kuma kai kokari ka ƙara mai kyautatawa wa lahu nasihatan kuma ka riƙe masa nasiha wa lahu ai wa nasihatan lahu kuma ka riƙe masa nasiha wa alaihi shafaqatan kuma ka riƙe tausaya masa وهذا لا يوفق له إلا من عظم حظه من الله أما بابا wanda zai iya wannan sai wanda ya zama yana da rabo mai girma a wurin Allah mutum yana ma hasada kana kyauta mishi yana zagin kana bashi kai haji wannan sai an yi da gaske wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim ba mu samu wannan sai mai haƙuri sai kuma mai babban rabo a wurin Allah malam fa ya jinjina ne saboda gaskiya abin mai girma ne kaga wani hanyar samu ta zo ya daƙi dida kuma ka iya ɗaukar naka ka bashi kai abin da wahala amma sai an yi da gaske ne mu kwatanta jama'a mu kwatanta al'ashira sai na goma kuma na ƙarshe a wannan babi tajridu tauhid tsantsanta tauhidi a zuciyarka cewa ba wani abu da yasa zai iya samun ka sai wani abin da Allah ya kaddara maka an gani wa ikhlasuhu lil aziz al hakim da kuma me tsarkake addinin sa gawa al azizu mabuwayi al hakim ko mai hikima alladhi la yadurru shay'un wanda babu wani abu da zai iya cutarwa wala yanfa'u ba kuma zai iya amfanarwa ba illa bi idnihi sai da izininsa subhana wa huwa aljami'u lidhalika kullihi Allah shine wanda ya hada wannan gaba daya wa alaihi madaru hadhihi alasbab kuma a hannun Allah dukkanin waɗannan sababba ke gudana sababin aukuwan sharri ko alkhairi biyar hannun wane ne biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir fattauhidu jama'a mu sani tauhidi ko hisnullahi al'azam ita ce nan mene ganuwar Allah ganuwar Allah da ke kare bawa daga dukkanin sharri mafi girma allazi man dakhalahu kana min al-aminin wanda duk wanda ya shige ta jama'a to yana cikin amintattu daga dukkanin sharri Allah ka sanya mu a ciki mm fa hadhihi 'asharatu asbabin waɗannan su ne sababba guda goma yandafi'u biha sharrul hasid wanda mutum zai nema wa kansa kariya daga sharrin mahassadi wal aini da mai kambun baka was sahiri da ma matsafi da bokaye da dan duba da kowaye Allah ta'ala ya samu dashi wannan shine ƙarshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka dace da mu da yacewarka اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين ونعوذ بك من شر الماكرين ونعوذ بك من كيد الفجار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته